أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nassoshi ko ma'anonin nassoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda yan uwa suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي wannan shine zamanmu na wato ko darasinmu ko majalisinmu na 152 za mu tashi ne a cikin wato suratul kahaf kenan farkon suratul kahaf muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kamar yadda muka sani muna tafiya ne da waɗannan littattafai guda biyu muna bin kuma jerin ayoyin alqur'ani kenan duk littafin da ya kawo ayat da take akan jerin ayoyi da ita muke farawa in kuma muka kare da ita in mun ga tana cikin wancan littafin ayat da za ta zo sai kuma mu koma ciki kamar yadda dai yan uwa masu bibiyar mu suka sani to eh suratul kahfi muna kawowar abinda bayanin da mai tahqiqin wani littafi ya kawo a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha daga wato galibi yana ciro shi ne daga littafin at-tahrir wa tanwir na wato ibnu ashur wani lokacin kuma ba sai ya kawo shi ba yake cewa sammaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suratul kahfi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya sanya mata suna suratul kahfi kama rawa muslim kama yadda muslim ya ruwaito wa abu dawud da abu dawud an abi darda daga abu darda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وسلم دق من زال الله تسيرا دا أمينتم الله ستبت أغريش قال ياتي من حفظ عشر آيات وندي حردتي آيوي قدا قوما من أول سورة الكافي دقا خرق سورة الكهف دقا آية تدي زواغا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وفي رواية لمسلم أكوة رواية إمام مسلم min akhiril kahfi wato kenan wanda ya haddace sura goma aya goma daga cikin ƙarshen suratul kahfi ba farkon ta ba usima min fitnatid dajjal za a tsare shi daga fitina ta dajjal an gane ko kenan wannan ya zo cikin hadisi an faɗi ta suratul kahfi sannan wani hadisi an ce farko aya goma na farko wasu hadisi an ce wato aya goma wato na ƙarshe to an ce har da cewa kuma na ana nufin har da cewa ba wai kawai ka haddace ba ka karanta a'a ka haddace kuma ka san ma'ana kuma ka yi aiki da abin da sun ka kumsa wa kadhalika waradat tasmiyatuha anil barra bin azib kuma sunan suratul kafi ya zo daga barra dan azib fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari hadisi na 4625 قال يتي كان رجل يقرأ سورة الكهف ولمتو يقرأ تيرا كانت سورة الكهف الكهف شيني kogo. wanda kuma masu ilimin luga suke ganin cewa wannan daga yaren larabci sauran yaruka suka ɗauka misali da english za ka ji ana ce mishi cave cave da kuma faransanci ana ce mishi cave cave to kaga dai cave da yana aka yi ma dubara yace kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahfi wa ila janibihi hisanun marbut an gane ko a gefensa ko gehen shi akwai doki wanda yake marbuto an daure shi bishatnaini da kuma wato igiya guda biyu ba a ce hablu ba an gane ko fataghashathu sahaba sai wani girgije ya rufe shi an gane ko faja'alat tadnu wa tadnu sai ga wannan girgijen yana kusanta yana kusanta wa ja'ala farasahu yanfiru sai kuma dokin shi ya fara kokarin gudu ko kubcewa falamma asbaha lokacin da wannan mutumin ya waye safiya atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo mu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa zakara zalika lah sai ya ambaci wannan abin da ya faru gare shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tilka sakina an gane ku wannan ita ce natsuwa tanazzalat bil qur'an ta sabka don saboda ana karanta alkur'ani to almuhimmu dai wannan ya nuna dai suratul kahf kuma tana da falala tana da daraja duk da yake falala ta alkur'ani kala biyu ce akwai falala amma kama hadisi na wato imamu tirmidhi da yazo na abdullahi ibn mas'ud man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi guda a cikin alkur'ani yana da lada goma yana da lada guda wal hasanatu bi ashri amsalha lada kuma ana lumka ta har zuwa guda goma sabanin zunubi idan mutum yayi niyya aikata shi ba za a rubuta mishi zunubi ba in ya aikata za a rubuta daya lada kuma idan mutum yayi niyya bai aikata ba za a bashi lada daya in ya aikata za a bashi goma to kaga wannan falala dukkan alqur'ani yana da ita sai kuma waɗansu surori da ayoyi da suka keɓantu da waɗansu falaloli misali irin su ayatul kursi irin su suratul fatiha irin su suratul qul ya ayyuhal kafirun irin su suratul ikhlas qul huwallah irin su qul a'udhu birabbil falaq irin su qul a'udhu birabbin nas waɗannan kuma su ma suna da tasu falala khassa wanda kuma irin wannan nan ne hadisai na ƙarya suka yawa wanda ya kamata a yi takatsantsan cikin littafin tafsiri za ga ana kawowar falalar sura kaza da kaza da kaza wanda galibi ƙarya ta yawa kamar yadda yana daga cikin asbab na wad'ul hadith da aka dora hadisai wanda kuma malamai suka yi bayani a karkashin wannan wai saboda mutane su bar fiqhun Abu Hanifa kamar yadda wani ya ce yana son su kuma ma karatun Alqur'ani falala ko da'awa ko kuma tafsiri ko bayyana hadisai bai bukata sai mun yi amfani da hadisai da'ifai ko ko nasi wanda bai inganta ba don mu tabbatar da wata mas'ala a'a akwai wanda sun ka inganta sun wadata abin da ya ishi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai alqur'ani da hadisai inganta tu ya ishi kowa yayi da'awa da shi mai so ya koma cikin littafi fada'il suwar wal ayat na Muhammad bin Rizqi Tarhoni mujalladi biyu wanda sun waɗanda sun ka inganta waɗanda kuma su inganta ba su ma yayi su to amma ban san ko an buga littafin ba amma dai waɗanda sun ka inganta qismul awwal da qismul thani duk lokacin da zaka bayanin kan falala kan wata aya kaga sai ka faɗa akan wato basira to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta farko a cikin suratul kafi kuma mas'ala ta 607 a tun lokacin da muka fara karatu malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala qayyiman ay ya'ni mustaqiman an gane ko shi alqur'ani littafi ne da yake mustaqiman daidaitacce wa qaw wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya ma alqur'ani karkata ba zaka an yi wata sinun tana nufin sinu sakti a wasu qira'o'i zaka iske akwai sakt za a dan yi shiru kadan ba sai an yi lumfashi ba sai a ci gaba da karatu wasu kuma qira'o'in babu shi to malam yace wannan walam yaji Allahu iwajan Allah bai sanya mishi karkata ba mughnin an qawlihi qayyiman ba sai an ce qayyiman ba daidaitacce an gane ko asalin shi daga abin da ya miƙe ne kama ya ƙumu ƙayyim kenan asalin shi wawun ne ƙaiwim ne sai aka maida wato wawun ta koma ya'un malam ya ce li'annahu matan tafal iwaj duk lokacin da karkata ta koru sabatat istiqama to wato daidaituwa ta tabbata li'anna al-iwaja malam yace domin shi karkata fil ma'ani an gane ko a cikin ma'anoni kalla'awaji fil a'yani kamar dai karkata ce a cikin zatin abubuwa wato laraba suna bambantawa tsakankanin abubuwa ta fuskoki daban-daban in an ka ce al'iwaj da karkata wato da kasra ana nufin karkata wadda ta shafi abin da ba a gani kaga kamar yanzu a ce hanya ta gaskiya da ta ce to amma ai ba mu ganin ta amma an ka ce al'awaj ana nufin hanya ta zuwa wadda ake gani kamar yanzu mutum ya kama hanya daga wani gari zuwa wani gari to in hanyar miƙe suke ba ta da karkata sai a ce mata lafiha awaj amma idan abin da ba a gani sai a ce lafiha iwaj to amma sai malam yace wal muradu bihi huna abin da ake nufi da shi nafiyul ikhtilaf kore sabani wa tanaqud da kuma wato warware ma'anar juna fi ma'anihi a cikin ma'anonin alqur'ani wa annahu la yakhruju minhu shay'un ba wani abun da zai fita daga reshi an sawabi daga daidai wal hikmati da hikma dukkan alqur'ani daidai ne kuma dukkan alqur'ani yana cike da hikima to kaga kenan babu bukatar sai an ci ga kayyiman daidaitacce wala mai ji Allahu ai wajen bai karkata ba kuma daidaitaccen na to kaga kamar dai malaman balaga sai su ce to aina an ƙara wata magana kamar an yi hashu malam ya ce waƙila waɗansu malamai suka ce fil ayati taqdimun wa ta'khirun kenan a cikin aya akwai kaddamawa an gabatar da wani abu da an jinkirtar da wani abu kamar yadda imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo babi na muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu ya ce waɗansu malamai suka ce kenan takdiruhu yadda za a kaddara shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sabkar da littafi ga bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qayyiman wanda yake daidaitacce ne walam ya ji Allahu iwaja bai sanya ma wannan littafin karkata ba to duk da yadda an kai dai in ma dai an ce akwai taqdimu wa ta'khir daidaitacce ne walam yaji Allahu iwajan qayyiman ko ko qayyiman walam yaji Allahu iwajan duk dai zaka iske kamar akwai maimaituwa cikin wannan malam yace qulna zamu ce qala al-farra farra'u ya ce ɗaya daga cikin malamai na lugha ma'ana qaulihi ma'ana fadar Allah subhanahu wata'ala qayyiman qa'iman 'ala al-kutubi samawiyya yana tsaye akan littattafan da suka gabata yana yin hukunci a kansu kuma yana tsare su yana bayyana ƙaryar da aka saka a cikin su mai tsaro ne kenan kulliha dukkan waɗannan littattafan gaba ɗai musaddiqan laha yana gaskata ta shahidan bi sihhatiha yana mai shaida akan ingancin su daga wajen Allah suke nasikhan li ba'd shara'iha ya shafe kuma sashen hukumce hukumcin da ke cikin su waɗanda lokacin shi ya ƙare Allah mai subhanahu wata'ala ya san wannan hukumcin lokacin shi ya dace a tsayar da shi a musanya shi da wanda ya dace malam yace to fa ala hadha akan wannan ma'ana la takrara fihi babu maimaitawa a cikin a cikin maganar da Allah ya kawo kina anan cikin suratul kafi wa ala alqawl almashhur amma malam yace in muka dauki magana wadda tafi shahara a wajen malamai yakunu aljam'u bainahuma to hanyar da za a bi a hada waɗannan maganganu litta'kidi sai a ce don karfafawa ne sawa'an duk ɗai ne qaddira qayyiman muqaddaman ko mun qaddara qayyiman shine an gaba ta fuskar ma'ana au uqirra ko an tabbatar da shi fi martabatihi a wurin da yake duk ɗai ne an gane ko sai mu ce ɗaya daga cikin su ta akidi na tun da suna bada ma'ana ɗaya malam ya ce to wa nusiba za a yi mishi nasba ko ko an yi mishi nasba ne fi fi'ilin mudmar ga fi'ili wanda an ka ɓuyi an gane ko ko aka shafe taqdiruhu za mu kaddara shi walakin sai dai ja'alahu qayyiman Allah ya sanya alqur'ani littafi ne daidaitacce malam yace wala wala budda min hadha min hadha al-idmar ba makawa sai an yi wannan ɓoyewa aw min at-taqdim wa at-ta'khir ko a gabatas ko a jinkirta wa illa in ba haka ba yasiru al-ma'na ma'ana za ta kasance walam yaj'al lahu iwajan Allah bai sanya ma al-Qur'ani ba karkata mustaqiman kuma yana mustaqiman daidaitacce wal iwaju la yakunu mustaqiman tush ita ko karkata ba ta zamantowa daidaitatta kenan sai an kaddara wani abu sannan ma'anar ta fito shine abin da malam yake son ya ce ina fata an fahimta to shi yasa ma an ka ce akwai sakta a wata kira'a kenan walam yaji Allahu iwaja ka gane cewa shi qayyiman wato ma'anarsa daban kenan ma'ana ya zo qayyiman dan ka kakkace walam yaji Allahu iwajan qayyiman Allah bai sanya ma alqur'ani ba iwajan wato karkata qayyiman wadda take daidaitatta kaga babu karkata take daidaitatta to ke an kai yi sakt kamar ka yanke magana sannan ka ci gaba da magana sai ya zamanto ta akiji na ko kuma cin qira'a da babu sakt mu ce waɗannan abubuwan za a fahimce su ne ta fuskar ma'ana domin an san alqur'ani na cike da hikima kiran ko da an hada walam yaji Allahu iwajan qayyiman za a bambanta su ta fuskar ma'ana saboda taujihin wagga qira'a da sauran kuma ma'anonin da malaman tafsiri suka yi bayani a karkashin wannan wannan zai baka muhimmancin sanin wata ka'ida mai muhimmanci cikin wato ilimin alqur'ani shine il wato ko da kuma ilimin balaga shine ko kuma ma cikin ilimin mazance ko cikin alqur'ani ko hadisi ko ma cikin wani ilimi abinda ake kira alfaslu wal waslu wato ka gane kalmomi haɗe suke ko ko sun rarraba to in sun rarraba kuma menene alaka tsakankanin su ko ko wace kalma za a kaddara saboda ma'ana ta yi kyawu ina ba ɗalibin ilimi shawara ya karanta wani littafi albalagatul wadiha ya karanta ka'idodinta ya diba kuma cikin babi wanda an kai bayanin alfaslu wal waslu to wannan shine abin da malam ya kawo amma zan dan ƙara abu guda kafin mu ci gaba da bayanin mu shine cewa kalima ta awaj mun ka ce in an yi mata fatha tana nufin karkata karkata wadda ta shafi abinda ake gani iwaj kuma karkata wadda ba a gani to amma a cikin suratu taha sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne kan kafirai da suke tambaya ta izgili ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibal suna tambayarka akan wato duwatsu fa qul kaci dama galibi Qur'ani babu inda ya kawo fa'un inji malaman tafsiri in an kawo tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan amma nan sai kawo fa'un wasu suka ce saboda an kawo wato wawun ne wasu kuma suka ce a'a saboda al'amarin ya shafi zancen kiyama ne shi yasa aka kawo fa'un sauran kuma ba a kawo fa'un ba ala ayyati hal dai maganganu ne to tambayar da suke yi ta izgili ce ya Allah zai yi da waɗannan duwatsu kaga kamar suna shakka ne cin kudura Allah ko suna kwatanta karfin Allah da karfin su sai Allah ce fa qul yansifuha rabbi nasfa ko ce ka ce musu Allah zai nike waɗannan duwatsu nikewa fa yadharuha qa'an safsafa sai Allah ya bar ƙasa qa'an fili safsafan fallau daidaitacce la tara fiha iwajan ba ka ganin karkata to kaga ƙasa abu ce wadda ana gani an gane ko ana ganin ta maimakon a ce la tara fiha awajan sai an ka ce iwajan wala amtan kun ba ka ganin tudu to kaga mai jin larabci sai ce to kun ce ai iwaj abinda ba a gani ita ko kasa ana ganin ta to ya akai haka sai malamai suka ce nan mubalaga ce la tara fiha iwajan karkata wadda ba a gani ma da ido ba za a iya ganin ta ba balantana karkata wadda ake gani da ido kenan sai zama to yanzu koda a zamanin mu da ake yin hanyoyi za ku ga akwai su na'urori waɗanda ake amfani da su bayan injiniya ya duba da ido sa za ku ga an sa wasu na'urori su ƙara duba hanya ba ta karkace ba to hatta da wadda ba a gani da ido sai an yi amfani da abin da ido ba sa gani to ba za a ganin wannan karkata ba daidaitawa ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da zan iya karawa a gurguje wallahu ta'ala alam مسألة تجبا سي مسألة تدري شدة تقص أتكل التافن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراسي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتشي اتخذ الله تعالى ولد ولد ولدا محال أتي الله يا ركي أبوني ونبذي تبيوا بشيني محال فكيف قال ya aka Allah ce malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi su kafirai kenan wanda suke danganta da zuwa ga Allah wa inna ma yastaqimu magana tana daidaituwa a zahiri kenan an yuqal a ce fulanun malahu ilmun bi kaza wani bai da ilimi da abu kaza idza kana zalika shay'u mimma ya'lamuhu ghayruhu idan ya zamanto abu ne wanda waninka ya san shi sai a ce kai baka san shi ba aw mimma yasihhu an yu'lam ko ko abu ne wanda ya cancanta a ce an san shi ka kaulina idan muka ce zaidun shi zaidu malahu ilmun bil arabiyya bai da ilimi da sanin larabci yaren larabci aw bil hisabi ko da sanin lissafi aw bi shi'ri koko da waƙe ilimi na waƙe wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka sai mun yi hattara an ce ash-shi'r waƙe in an ce al-ghina'u waƙa wanda ake sama ganga ko a kada sai an bambanta tsakankanin su malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi li'annahu laysa mimma yu'lamu ba abinda ake sani bane listihalatihi don ba zai taba yiwa ba Allah subhanahu wataala ya rikida wa hadha malam yace wannan li'anna lintifa al-ilmi bi shay'i domin kore ilimi da wani abu taratan an gane ko a wani lokaci yakunu lil jahali saboda mutun ya jahilci bi tariqil musili ilaihi ya jahilci hanyar da za ta kai gari za ta kai shi ga sanin wannan abin wa taratan wani lokaci ya kunu listihalatil ilmi bihi don abin ba zai taba yiwuwa ba a same shi a san shi li'annahu fi nafsihi muhal domin shi karan kansa ma abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba la yastaqimu la yastaqimu ta'alluq ta'alluqul ilmi bihi ba zai yiwuwa ba ilimi ya ratayu da shi inji malaman zauri wai ma'ana ilimi ya kai gare shi ko ilimi ya zamanto ya san shi don abu ne wanda babu shi ba zai yiwuwa ba malam yace to wa ma nahnu fihi abinda muke akan shi a cikin wannan aya ko muke cikin shi a wannan aya min hadhal qabil yana daga cikin irin wannan nau'i abu ne wanda babu shi balantana ma har a san shi shine abinda ake son a ce wannan shine abinda wato malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 609 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace thumma ba'athnahum mutane ashabul kahfi sai muka tayar da su waɗannan yare da suka yi bacci a cikin kogo ko mu ce matasa lina'lama dan mu sani ayyul hizbaini wace jama'a biyu ce daga hizbu ne wace daga cikin jama'a biyu ahsa su suka fi kiyayewa ko su suka kiyaye lima labisu ga zaman da suka yi amadan na tsawon lokaci aya ta sha biyu a cikin suratul kahfi malam yace wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidhalika ya san haka fil azal tun azal kaga ashe azal ba Hausa bace yaren larabci ne malam Bahaushe ya dauko malam yace kulna zamu ce ma'anahu ma'anarsa lina'lama zalika don mu san wannan ilma mushahadatin ilimi na gani kama alimnahu kamar yadda Allah ya san shi ilma ghaibin ilimi na ɓoye kenan ya san shi a zahirin yadda ya kaddara shi ina fata ana fahimta ta to wannan shine abin da dai malam ya kawo to irin kuma waɗannan ayoyin suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma za ka an ce Allah zai sanin wani abu a'a ba dan Allah ya ƙara sani ba dan ya san shi ma'ana don ko ya bayyana muku ku ku gani ko kuma dan ya bayyana shi a zahiri a ganshi ilmul mushahada ake kiran shi ayoyi da dama suna da irin wannan a cikin alkur'ani in ka zo wajen tafsirin alkur'ani sai ka yi hattara wato musamman babi ne mai faɗi kwarai da gaske danganta suna zuwa ga Allah kamar yadda danganta suna da sifa zuwa ga Allah ko kuma aiki zuwa ga Allah ya bambanta daga danganta shi zuwa ga wato bayi da halittu kai ba ma danganta shi tsakanin Allah da halittunsa ba a'a hatta danganta ma abu tsakanin bayi ya bambanta to balantana danganta shi zuwa ga Allah kaga in an ce kare yayi kuka musa ta koka ko mu ce mage dan adam yayi kuka ko ya koka a to kukan su ɗaya ne ba ɗaya bane to da haka in an danganta abu zuwa ga Allah ba yiwa a danganta shi zuwa ga bayi a ce iri ɗaya ne ina fata ana fahimta ta sai ka danganta shi zuwa ga Allah tunda shi ya danganta abin zuwa gare shi amma ka bar sanin kaifiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala misalin kuma irin waɗannan ayoyi zaka gani misali a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala da yake zancen alqibla yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه بمسنيا القبلة دكك أكن تبع إلا لنعلم سيدون مسني من يتبع الرسول وان ذي بمنزو ممن ينقلب على عقبيه ده وان ذي جوا يبادا بايا تو kaga wannan ai ba gaskiya bane misali a ce Allah zai sani domin Allah ya riga ya san wanda zai bi manzo da wanda ba zai bi manzon sa ba amma dan Allah ya bayyana to kaga wannan aya sun ba asnahum lina'lama misali zaku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله zai san masu gaskiya zai san masu makaryata zai bayyana abin da ake nufi sannan kuma misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa wali yabtali Allah ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur dan Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku ana magana ne da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakin Uhud wal yumahhisu ma fi qulubikum Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku sai Allah ya ce wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani da abin da zukata sun ka kumsa kenan nan ba wani ilimi ne Allah zai karawa ba a karkashin wannan to irin wannan za ku ga ayoyi suna da yawa cikin irin wannan kuma babi ne mai fadi musamman in ka dauki babin sunayen Allah da kuma sifofinsa ko kuma ka doki wato aiki ayyuka na Allah subhanahu wata'ala da suka zo sai ka iske ka'idodin nahawu ba sa shiga wani lokacin a cikin sunayen Allah ko kuma cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala ta'ala tunda kaga yanzu misali an ka ce na kira shine abin da ba a sani ba ma'arifa shine abin da an ka sani amma cikin qur'ani ko kuma ba cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kaga sunan Allah ya zo babu alif wallam innahu sami'un alim Allah sami'un da kaga nan babu alif wallam alimun masani na to yanzu sai a ce babu alif wallam sai a ce Allah na kira ne da an ce Allah na kira ne ba a san Allah ba ai al'amari ya baci al'amari ya koma kafirci kidan wannan ka'ida ta nahu ba ta shiga a cikin nan a cikin babi na aqida kaga abu ne mai muhimmanci kaga kamar nan wanga fi'ili a ce Allah zai sani to wannan ka'ida ta li na alama a ce lamu ta'lil ba da Allah subhanahu wataala ya kara ilimi ba a a ya bayyana ko ya sani sani irin na bayyanawa a zahiri a gane shi ina fatan yan uwa sun fahimci wannan a gurguje wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 610 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin malan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fa ba'athu ahadakum ku tura ɗaya daga cikin ku waɗannan mutane da ashabul kahaf da Allah tura musu bacci ko kuma har suka mutu lokaci mai tsawo daga baya suka tashi sai suka ce fa ba'athu ahadakum ku tura ɗaya daga cikin ku suratul kafi aya ta tara walam yaqul wahidakum bus ce ɗayan ku ba sai suka ce ahadakum to me bambanci tunda mun san asalin kalimar ahad wannan alhamza asalin ta wawun ne domin an ka zo wajen fi'ili sai a ce wahada yuwahidu tauhidan ba a ce ahada yuwahidu tauhidan amma kuma an faɗa to amma asalin shi dai wawun ne don kaule ce a tana yiwa laraba su faɗa kulna za mu ce li'annahu abinda ake nuhi domin za ku ga irin wannan cikin alkur'ani ma akwai shi wa idan rusulu uqitat asalin shi wuqitat ne daga alwaqtu ne to wani na cewa ana cewa uhida saboda ko a cikin larabci ai kiyasin wannan da wannan malam yace kulna zamu ce li annahu domin shi Allah subhanahu wataala da yace ahadakum anan cikin alqur'ani arada fardan minhum yana nufin ɗaya daga cikin su ayyuhum kana kowanne daga cikin su walau qala wahidakum da an ce ɗaya daga cikin ku la dalla ala ba'thi ra'isihim da yana nuna cewa shugaban shi zai tafi an gane ko wa muqaddamihim da kuma wanda suke gabatarwa a cikin al'amarin su shine shugaba fa innal arab domin larabawa ko larabawa suna cewa taqulu suna cewa an gane ko ra'aitu ahadal qaum naga ɗaya daga cikin mutane ai fardan minhum ɗaya daga cikin su wala taqulu amma laraba ba sa cewa ra'aitu wahidan ba naga ɗaya li qaumin ga waɗansu mutane illa idza aratta al muqaddam al mu'azzam sai in kana nufin al muqaddam wanda suke gabatarwa a cikin al'amarin su al mu'azzam wanda suke girmamawa to shi sai amfani da ahadakum wannan bayanai ne da ake son bambantawa tsakankanin su duk da yake waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba dole bane sai wannan kalma ta ahad tana da bambanta da tawahid a cikin waɗansu abubuwa daban-daban ina fata an fahimce ni wato za ku iske suna nufin ahad daga cikin bambancin ta shi in an ka ce wahid ana cewa ithnaini amma an ka ce ahad bai da na biyu shi yasa ce qul huwallahu ahad malamai kuma sun yi bayanin bambanci tsakankanin su wurare daban-daban zaka ga cikin sunayen Allah in an zo ana bayanin bambanci tsakanin wahid da kuma ahad ta fuskar ma'ana da lugar da karfin ma'ana ina fata an fahimce ni to in ka ce ma ja a wahid wani mutum bai zo ba daya to tana yawa biyu sun zo ko uku amma in ka ce ma ja a ahad to kowa ma bai zo ba gaba daya daga cikin bambancin da ke tsakanin su kenan to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kenan ɗari da bakwai a cikin littafin daf'o ihamil tirab an ayatul kitab نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين دومين إتتي تزو أكن جيرم آيوي مالا يتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم idan suka samu iko a kanku ashabul kafi suna faɗa ma junansu mutanensu zamanin sarki wanda suka ana kiran shi sarki da kayanus kamar yadda suka ce amma duk da yake sunansa bai tabbata a nasi ba sarki da kayanus ne kuma babu nasin da ya kore cewa sarki da kayanus ne sai dai a bar shi kawai sun dace sunan shi da kayanus amma babu tabbaci ma'ana da suka falka sai suka ce innahum in yadharu alaikum in waɗannan mutanen suka samu iko akan ku domin sun ce a tura ɗaya daga cikin su ya je samu musu abinci fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila almadina falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum bi rizqin minhu wato ku tura ɗaya daga cikin ku zuwa ga gari falyanzur ayyuha aska ta'aman ya dibi abinci mafi tsarki suka ce nan na halaliya kenan kuma wanda Allah ya halatta shi da kuma kuɗin su na halal falyatikum bi rizqin minhu yazo muku da arziki daga wannan abincin domin abinci nau'i ne na arziki wal yatalattaf sun kace yabi ya taka tsantsam daga al-lutfu ne shi da abinda ake yi a hankali a hankali ko al-lutfu abinda sanin sa sai an bi a hankali a hankali abu ne wanda yake ya boyu to wal yatalattaf wadansu malamai na abin al-Qur'ani suke cewa tsakiyar wasali na alkur'ani nan wal yatalattaf ne wala yush'iranna bikum ahada kada ya sake wato wani ya san ya san da inda kun kasance kenan ya sanar da wani da ku ma'ana yayi aiki ko magana ko abin nan abin da zai sa a gane inda kuke sai suka ce innahum in yadhharu alaikum idan sun ka samu iko akan ku su waɗannan sarkin da abin nan busan ba shekaru sun tafi kusan shekara nawa har wannan sarkin ya riga ya mutu lokaci mai tsawo an gane ko sun yi shekara kusan ɗari uku to ka gani wannan lokacin babu zancen shi wannan sarkin innahum in yadharu alaikum in sun ka samu iko akan ku yarjumukum za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su dawo da ku a cikin hanyar su kinan tana yiwa sun taba zama akan wannan hanyar an kace za a dawo da su ko ko bu su taba zama ba amma za ku kasance cikin hanyar su walan tuflihu idan ab idan abada ba za ku yi nasara ba har abada aya ta 20 a cikin suratul kahf malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu bi zahiriha a zahirinta tana nuna ala annal mukraha cewa wanda an ka tilastas alal kufri akan kafirci la yuflihu abadan ba zai ci nasara ba har abada wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo inji malan tadullu ala annal mukrah wadda take nuna cewa wanda an ka tilastas ma'zurun an yi masa udhri idza kana qalbuhu mutma'innan bil iman idan zuciyarsa ta kasance ta natsu da imani wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman inda Allah ce man kafara billahi farkon ayar kenan za mu kawo shi da mu fahimci ayar man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah min ba'di imanihi bayan imanin sa illa man ukriha to banda wanda aka tilastar da shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana da natsuwa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda ya yalwata kirjinsa an gane ko da kafirci ma'ana ya karbi kafirci a zuciyarsa abin nan walakin man sharha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim sai dai wanda zuciyarsa ma'ana zuciyarsa ta karbi kafirci ma'ana lokacin da yake fadar wannan maganar kamar yayi imani da ita to su irin waɗannan su ne ake cewa wato sun kafirta amma mutumin da tilastar da shi aka yi to wannan ba za a sa shi daga cikin wannan ba ina fata an fahimci من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم كما سنة عذاب wadda take mai girma to kenan kaga wannan yana nuna cewa eh wanda an kaci dastas babu laifi a kansa to wal jawabu amsa an haza akan wannan min wajhaini daga fuska ne guda biyu injimalan al awwalu na farko anna raf'al mu'akhadhati da an kace an dauke kamu an gane kuma al-ikrahi ga wanda an ka tilastas min khasa'is hadhihi al-umma yana daga cikin abubuwa wanda al-umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam take banta da su Allah ya bata su ita kadai fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala ya shiga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai shiga karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace wa yad'u anhum zai dauke musu an gane ko israhum an gane ko nauyin da yake a kansu kenan nauyin da yake a kan al'ummomin da suka gabata ko kuma wa yadau anhum asarahum a qira'ata ibnu amir zai dauki musu nauyi daban-daban to an ce asarahum nauyi daban-daban to israhum daya to amma tun da mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga wato abin nan ضميري هذا معرفة إصرهم سيدا منتو يقوم ما أنا جمعي كينا كما يدى منك شافة أنا تشوى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن ذاكو تشكو لسا فنئمر الله أما نئمو من الله أكيد فيه المهم ويضع عنهم إصرهم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ينأوكي مسو نوينسو والأغلال التي كانت عليهم دقوقما جمعي نقوقمي كوما روروا an gane ko waɗanda suka kasance a kansu nan ba ana nufin maribi wanda ake sawa ake ɗaure mutum kangararre ko kuma a ɗaure mahaukaci ko abin da ya kamata haka nan ana nufin abubuwa da suka yi musu nauyi a shari'a suratul a'raf aya ta 157 kuma waɗancan abubuwa da an kace suna da nauyi saboda al'ummomin da suka gabata Allah ya sa musu hukunci daidai da su ne wannan al'umma kuma Allah ya sanya mata hukunci daidai da ita kenan wancan lokacin da an ka ɗora musu kuma yahuda ma ana ɗora musu wani abu saboda zaluncin da suke yi sai Allah ya haramta musu waɗansu abubuwa sai abin ya yi musu nauyi Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا تو مالن yace to waye dullu li hadha abin da yake nuna wannan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah haqiqa Allah tajawaza li ya ketare min an ummati daga al'ummata alkhata'a kuskure wan nisyana da mantuwa wa mastukrihu alai da abin da anka cilastar da su a kansa wannan hadisi mai tahqiqin wannan littafi wato wanda ake kira Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi yace akhrajahu Ibn Majah Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan nashi hadisi na 2045 wa Tabrani da Imam Tabrani fil Awsat a cikin littafin sa Al Awsat domin ana son a san in mutuna littafi cikin su wanne ne wato al'ausat hadithi na 8273 shi imamu tabrani fitar da shi a cikin al'ausat min tariqi ata'in ta fuskar ko sanadin ata an ibn abbas zuwa daga ibn abbas an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yanzu ne cewa akhrajahu at-tahawi tahawi ya fitar da shi fi sharh ma'ani al-athar a cikin sharh ma'ani al-athar a mujalladi na uku shafi na 95 wa ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi fi sahihi a cikin sahihin sa an gane ko hadisi na 7219 wa daru qutni da imamu daru qutni fi sunanihi a cikin littafinsa as-sunan mujalladi na hudu shafi na 170 sannan wal hakim da imamu al-hakim fil mustadrak a cikin littafin shi al-mustadrak mujalladi na biyu shafi na 198 wal baihaqi da imamu al-baihaqi fi sunan al-kubra a cikin as-sunan al-kubra mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da shida min tariki a ta'in ta hanya a ta an ubaid ibn umair daga hanya ta ubaid dan umair ko sanadinsa an ibn abbasin zuwa ga ibnu abbas almuhimmu dai hadisi ne wanda yake ingantacce to don haka sai a fita faɗi inda an ka fitar da shi duk da yake ina faɗa cewa faɗin namba ta hadisi ko kuma inda aya take namba ta yafi a faɗi mujalladin littafi domin buga littafi abu ne wanda yana bambanta daga wata taba'a zuwa ga wata taba'a ko daga wani zamani zuwa ga wani zamani sai bugun ya canza amma an faɗi namba ta hadisi ko ta aya kaga an huta to wannan shi dai ne kenan hadisin yana nuna cewa an ɗauke ma al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam kuskure da kuma mi da kuma mantuwa da kuma abin da an kaci rastar da su ina fata an fahimce ni malam yace fa huwa yadullu bi mafhumihi ala khususihi bi ummati muhammad bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna bi mafhumihi an fahimci abinda za a fahimta na kishiyarsa ala khususihi akan kebantarsa ga al'umma ta bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin yace rufi'a an ummati kina al'umma sai ke rufi an gane ko shine abin da ake so a ci walaysa mafhumu laqabin amma bai bai cikin da mafhumu laqab abinda malamai suke kira domin al-mafahim mafhumul mukhalafa mun faɗa guda takwas ne wanda ya fi rauni shine mafhumul laqabi in suna ya zamanto jamidi malam yace to wanga ba mafhumul laqabin bane li anna manata takhsisi domin abin da yasa anka rataya inji malaman zauri kenan aka jingina keɓancewa huwa ittisafuhu bil afdaliyya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake banta da fifiko ala man qablahu min ar-rusuli akan waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawa wattisafu ummatihi biha kuma al'ummar shi ta siffantu da wannan ala man qablaha min al-umam akan wanda ya gabace ta cikin al'ummomi wal hadithu malam yace wannan hadisi wa in a'allahu ahmad ko da imamu ahmad ya illantar da shi ma'ana ya nuna raunin hadisin wa ibnu abi hatim da abu ibnu abi hatim faqad talaqahu al-ulama'u malamai sun karbe shi qadiman wa hadithan bil qabul sun karbe shi wato qadiman magabatan malamai wa hadithan da kuma malaman zamani bil qabuli sun yarda da wannan hadisi wa min asrahil adilla mafi fitowa fili daga cikin dalilai fi anna man qablana cewa waɗanda suka gabace mu laysa lahum udhrun bil ikrah ba su da uzuri in an tilastar da su hadithu tariq ibn shihab hadisi na tariq ibn shihab fi alladhi dakhala an-nar ga mutumin da ya shiga wuta fi zubabin saboda ta dalilin wato kuje kenan qarrabahu wanda ya gabatar da shi da sanamin ga wani wato gumki ma annahu qarrabahu tare da cewa ya gabatar da shi li ya takhallasa min sharri abadatil sanami don ya tsira daga sharrin masu bauta mami masu bauta ma gumki wa sahibuhu alladhi imtana'a min zalika mutum biyu ne wanda abokinsa wanda ya kiyarda shi gabatar da kuje qataluhu sun kashe shi kafirai ne suka tare mutum biyu suka ce to ku bauta mu kuma kana sun suka kiya suka ce to yanzu abinda za a yi kar ku bauta musu amma ku ɗauki ɗan kuje kawai tunda ba wani rago bane ko wani abu ba sai an yanka ba kawai ku ɗora musu shikenan ya isa guda ya ki sai suka kashe shi guda kuma ya aikata sai suka bar shi to wancan din sai ya shiga wuta saboda wannan aikin da ya yi kuma wannan ba cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama bane malam yace to fa ulima da wannan za a gane cewa annahu law lam yaf'al inda bai aka tabala qataluhu da sun kashe shi kama qatalu sahibahu kamar da suka kashe dan uwansa ko abokinsa wala ikraha malam yace babu wata cilas ta suwa akbar wadda tafi girma min khawfil qatl daga tsoron kisa ko kashi wa ma'a hadha tare da wannan dakhalan nara ya shiga wuta walam yanfa'ahu al-ikrah shi da taswa bata amfane shi ba ina fata an fahimta wa zahiru wa zahiru al-ayati zahirin ayoyi tadullu ala zalika suna nuna wannan fa qawluhu malan yace in ka dubi fadar Allah subhanahu wata'ala walan tuflihu ba za ku taba cin nasara ba idan abadan har abada zahirun fi adami falahihim wannan yana nuna cewa ba za su yi nasara ba ba za su rabauta ba ma al-ikrahi idan aka cilatar da su li anna qawluhu domin fatar Allah subhanahu wata'ala yarjumukum za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko ku su dawo da ku a cikin wato hanyar su ko kuma yu'idukum su saka ku ku koma ciki domin ada wani lokacin yana nufin kasancewa ada kuma lokacin yana nufin wato ka dawo akan abin da kake ciki kenan in sun taba zamantowa akai kenan su dawo idan ba su taba zama akai ba to kenan ana son a sanya su kasance a cikin wannan hanyar malam yace to wa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidna ubangiji kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa au akhtana kuma kai kuskure suratul baqara aya ta 286 ما أنه تعالى قال تعالى تشوى الله سبحانه وتعالى تشي قد فعلتنا أيكتا كما ثبت في صحيح مسلم كما يتبت أتكين واتو صحيح مسلم أنغاريكو بتحقيق من للتافي يتشي حديثي لنا صحيح مسلم حديثي لنا دليل أشرين شدة لحديث عبد الله بن عباس يدل بظاهره ما لا يتشي وانا ينا نونا وانا ظاهر انسا على أن التكليف بذلك cewa a ɗora mutum nauyi na shari'a da wannan kana ma'ahudan qablu kina an san shi gabani an gane ko tun da an ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kakka kama mu kenan ya nuna cewa kama hamaltahu ala alladhina min qablina waɗanda ka kama su ko ka dora musu wannan kenan wannan ya nuna zahirin shi su an dora musu wannan mu ne akai addu'a kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya dauke muna wannan ina fata an fahimce ni to kafin mu je gaba malam yake cewa wannan labari da aka kawo na cewa wa sahibu alladhi imtana min qabl min qabl dhalika qataluhu kissa wanda anka kawo ina fata an fahimce ni mai taqiqin wani littafi ya fitar da ita yace akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan athar fi musannafihi a cikin al-musannaf hadisi na wato dubu ko mu ce athar na dubu talatin da uku da ɗari bakwai da tara wa Ahmad da Imam Ahmad fi Zuhudi ba amma ba cikin Musnad ba a cikin littafin shi Az-Zuhud hadisi na 84 wa Abu Nu'aym da Abu Nu'aym fi Hilyatul Awliya a cikin littafin Hilyatul Awliya hadisi na 203 wal Baihaqi da Imam al-Baihaqi fi Shu'ab al-Iman a cikin Shu'ab al-Iman hadisi na 6962 min tariq Tariq ibn Shihab ta hanyar Tariq dan Shihab an Salman al-Farisi daga Salman al-Farisi bihi daga shi mawqufan mawqufi ne an gane ko malai ya ce to wanzur ka dibi as-silsilatu ad-da'ifa lil albani silsilar al-ahadith ad-da'ifa na albani hadisi na 5829 ko mu ce asar na 5829 kenan sheikh nasiruddin albani shi bai ingantar da wannan asar kin ba ina fata an fahimta kenan shi a wajen shi wannan asar da'ifi ne to ko mun ce wannan asar da'ifi ne almuhimmu su dai sun ce walan tuflihu idan abada ba za ka taɓa min nasara ba in kun yarda ma sun ci nasar da ku kenan sai zaman to ko da mun ce bai inganta ba ma'anar dai tana nan tabbace wallahu ta'ala alam to mala yace to kenan wannan ya nuna cewa da an kace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah ka kama mu kamar da ka kama wadancan kenan ya nuna cewa abu ne a shari'a wadda sun ka gabata an san da shi ina fata an fahimce ni to kuma wannan yake nuna cewa sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka zo a cikin at-taura wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai dauke musu wannan nauyin kiran kaga ya nuna cewa can akwai wancan nauyin an gane ko sannan kuma da an ka roki Allah dama Allah ya ce zai dauke musu kuma sai Allah kaddara za su yi addu'a kuma sai ya dauke musu rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana sai ce qad fa'altu na dauke yadda zaka fahimtar alaka tsakanin ayoyin gaba daya malam yace to wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake nuna cewa wato da cilastawa da mantuwa da kuskure ba dauke waɗancan ba ba dauke musu nauyin su ba kwata kwata gaba daya wa laqad ahidna ila adam mun yi alƙawli zuwa ga annabi adam min qablu gabani fa nasiya sai ya manta suratu taha aya ta 115 ma a qaulihi tare da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa asa adamu rabbahu fa gawa annabi adam ya saba ubangijinsa fagawa sai ya zamanto ya saki tafarki ba a cewa ya halaka irin halaka wato ta abin nan ma'ana sai ya rasa damar da yake da ita na alkhairin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi domin nan gawa ba a cewa annabi adam ya halaka ayoyi ne waɗanda suna da shubha waɗanda kuma kadiba cikin littafin ashafa na qadi iyad ya tattaro irin waɗannan ayoyi kuma kadiba cikin tafsirul ayatul aqida mujalladi biyu ne na dan uwa da ya kawo shubuhoyi kuma kadiba cikin littafin firaq da suke waɗansu da suke nuna cewa annabawa sun kafirta kaga sai su ce fagawa annabi adamu ya halaka kidan dan wuta ne ko kuma ana annabawa suna kafirta wal iyadu billah waɗannan abubuwa suna da muni kwarai da gaske to almuhimmu dai na an kama annabi adamu da kuskuren da yayi fa nasiya malam yace fa asnada ilayhi nisyan Allah ya danganta wato faqawa wannan aya ce ta 121 a cikin suratu taha malam yace fa asnada ilayhi nisyana sai Allah ya danganta mantuwa zuwa ga annabi adamu wal isyana da sabo ma'an gaba daya yadullu ala zalika yana nuna wannan cewa wato ba a kama ana kama waɗanda sun ka gabace mu muni Allah ɗauki ma wannan zancen mantuwa da kuma wato abin nan cilistarsuwa da kuskure wa alal qawli bi anna al murad bin nisyan waɗansu malamai malam yace to amma in mun ka ɗauki fassarar waɗanda sun ka ce abin da ake nufi da an nisyan at-tarku ana nufin bari fala dalila fil aya to babu dalili akan aya kenan in an ce an nisyan fa nasiya sai annabi adamu ya bar umurnin da muka yi mishi ba mantuwa ba to nan babu dalili akan aya kaga adalci na malam saboda ya san akwai wata fassara ko kuma kawai ya zo ya ce to a'a ai wadansu malamai sun ce kaza to sai malam ya riga ya bayani ya ce waɗanda sun ka fassara da nasiya na ana nufin taraka to babu dalili akan wannan ayar kenan malam ya fitar amma an ce nasiya ya munta shi kenan sai mutu akwai hujja akan wannan aya kuma kalima ta nasiya tana zakkuwa bi ma'ana taraka an bar abu shi yasa Allah ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah baka ce Allah ya manta su sai ka ce Allah ya bar su dan la yudillu rabbi wala yansa kada wani dalibin ilimi ya zo ya ce a'a mallam bai san abin da ya faɗa ba a'a idan ka ji malamai sun faɗi magana ka yi kokari ka bi dalilan su kafin ka ce an yi kuskure dan wani zabura kai abinda duk bai sani bai ce kuskure da ba ai daidai ba sai an zo suka iske an samu matsala malam yace to wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu inna sina idan muka yi mantuwa au akhtana ko muka yi kuskure ma qawlihi tare da fadar Allah subhanahu wataala kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka dora shi akan mutanen da suka gabace mu aya ta 286 a cikin suratul baqara wannan ya nuna cewa waɗancan an dora musu wannan abin malam yace wa yusta'nasu li hadha ana samun natsuwa da wannan bima zakarahu al-baghawi da abinda imam al-baghawi ya ambata fi tafsirihi a cikin tafsirin sa anil kalbi daga kalbi duk da yake suna cewa riwaya kalbi da'ifa ce to amma malam yusta'nasu yace ana diba kiwa ma'ana ana iya samun natsuwa ko da kadanci min annal mu'akhadhata bin nisyan cewa ana kama mutum kamun mutum da aka yi akan mantuwa kanat minal isri alaman qablana ta kasance daga cikin abubuwan da na nauyi waɗanda aka ɗora ma waɗanda suka gabace mu wa kana iqabuha an gane ko amma sakamakonta ko azabar da za a yi mutum yu'ajjalu lahum fid dunya ana gaugauto da shi a nan duniya fa yuharramu alaihim ba'd at-tayyibat sai a haramta musu waɗansu abubuwa zaɗaɗa da Allah subhanahu wata'ala wato ya faɗa sannan kuma alwajhu thani waɗansu malamai ma da yace amsa ta biyu annal ikraha alal kufri cewa in an ciristar da mutum akan kafirci kad yakunu sababan lil istidraji shaytani ila istihsanihi hanya ce wadda yana iya zamantowa sababin istidraj shaytan shaytan yayi masa shigo shigo ba zurfi yayi masa wato dabara kenan ya ja shi istidraj daga ad-daraja daraja ne ko ad-durja ad-durja dai bayan daya ya bi shi mataki mataki ila istihsanihi sai ya nuna masa abin mai kyau ne wal istimrari alaihi kuma ya ce mai ya dore akan shi kama yufhamu kamar yadda ake fahimta min qaulihi ta'ala daga fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalbuhu mutma'innun bil iman wato mutumin da zuciyar shi tana da natsuwa da imani suratul nahl aya ta 106 kenan wanda zuciyar shi tana da imani amma shi dan zai zo ya dan rinka kwatanta mishi har ya samu ya kwatanta mai shirka abu ce mai kyau Allah kai mu da tsari malam yace to wa ila hadal wajh zuwa ga wannan fuska ko wannan amsar janaha sahibu ruhul ma'ani mai ruhul ma'ani imamul arusi ya karkata zuwa ga wannan an gane ko in kaddiba ruhul ma'ani tafsiri na imamul alusi mai tahqiqin wani littafi ya ce mujalladi na 15 shafi na 332 yace kuma wa huwa qaulur razi shine magana magana imam fakhruddin razi cikin fi tafsir cikin tafsiri ba wannan mai littafin as'ilatul qur'an al-majid ba mai at-tafsirul kabir shi ma ana kiran shi ar-razi marin yace wa tabahu ibnu adil ibnu adil shi ma ya bi wannan ra'ayin kenan fil lubab a cikin littafin sa al-lubab wal khatib da al-khatib في السراج المنير أتي السراج المنير الخطيب البغدادي كنن إنا غني شيني أكي نفي أنت الخطيب شيني أكي نفي babban malami ne da hadisi da riwaya da tarihi kuma wa qala al-alusi imam al-alusi yace ba da zikir hadal waji bayan ya ambaci wannan magana wala hajata ila al-qawli babu buƙatar a ce bi anna izhar al-kufri mutlaqan kana ghairu ja'izin indahum wato a ce bayyana kafirci yanke kana ghairu ja'izin indahum ba abu ne wanda bai da kyau ba a wajen su ba wai sai an faɗi wannan ba a'a shi dai ko da ya kasance ba za a kama su ba amma za a yi musu wato daga baya ne mutum an kawata mai shirka yan an tilastar da shi har shi dan yazo ya ninka nuna mai abu mai kyau har yabi shine ake nufi wadansu suka tafi cewa a'a su dama tilastar su a wajen su ba a doke musu ba kamar yadda zahirin na soshi yake bayyanawa to yan uwa musulmi wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala ta tilasta suwa sannan kuma kissa ce ta ashabul kafi wanda za ku iske Allah subhanahu wataala ya faɗi zancen su da karen su kwarai da gaske har yake cewa wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit ibnu kathir ya kawo bayani mai muhimmanci a karkashin wannan aya cewa ashe abokantakan mutane na gari tana da amfani hatta da karen su da yake abin mutane na gari sai da Allah subhanahu wataala ya faɗi irin fa'idar da yake ciki sannan kuma akwai mas'ala ta nahwu karkashin wannan kadiba cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an domin nan ismul fa'il wa kalbuhum basitun zira'ihi bai dace ismul fa'il ba a ce ya yi aiki kuma ga abin da yake bai da alif wallam kuma abin da yake ba abin nan ba amma malamai suke cewa in ya zama to labari ake bayar wato babu matsala yana aiki wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mutum dai zai iya dubawa ya dubi adwa'ul bayan fi idah alquran bil quran da kuma ad-durrul masul fi ulum al maknun zai ga irin yadda an kai taujihin ta nan kaka cikin Qur'ani akwai matsala ta nahawu ko kaza ko kaza ko kaza sannan kuma akwai qira'o'i wanda suke shadda akwai wakalibuhum ko kuma wakali'uhum in an ce kali'uhum babu matsala qira'a ce shadda daga kala'a ne mai tsaron su to aikari shi na izmantuwa mai tsaron su sannan kuma qira'a ta kalibuhum na nufin kalib shi ma dai na nufin mai daure su to amma ya an ce daurewa ba dole bane sai an daure ka a hana ka tafiya a kalibuhum yana iya daukar ma'ana mai tsaro shi ma domin asalin kare shina iya wato daukar tsaro ko kuma abu ne wanda ana bashi ilimi don yayi tsaro don haka dai waɗannan kirawoyin ba su karo da waccan kira'a ba kada wani ya abin nan sannan kuma cikin sallah an hana don kada ya ce alkur'ani ya bada labari cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya shimfiɗa wato hannayensa a lokacin da zai sujada kamar yadda kare yake shimfiɗa hannuwansa don an ce an bada labarin karen ashabul kafi kawai ya ce to ai shi kenan shi in zai sallah sai ya bi sutu zira'ihi a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hado ya hana wannan a cikin hadisi wato ingantacce to kuma sai an yi hattara da isra'iliyata da ake faɗa a ƙarƙashin wannan mas'ala ta ashabul kafi abubuwa waɗanda ba su inganta ba ba za a ce ƙarya bane tunda bamu da nassin da ya ƙaryata in ba mun samu nassin da ya ƙaryata ba kuma ba za mu ce gaskiya bane saboda mu samu nassin da ya gaskata ba amma da ashabul kafi da kisoshin annabawan bani isra'ila za ku isi an yi riwayat na isra'iliyat da dama kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce kada mu gaskata su kada mu karyata su la tusaddiqu ahli kitabi wala tukadhibuhu amma ba yana yana nufin kada a karyata su kada a gaskata su ba a'a in nassi ya gaskata abin da suka faɗa to za a gaskata su in nassi ya karyata abin da suka karyata za a karyata amma in ba mu samu nassi ba wanda ya karyata ko ya gaskata shi yasa ce wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum ku ce mun yi imani da abin da aka saukar muna da abin da aka saukar muku kenan abinda an ka saukar mana shine alqur'ani kuma abinda alqur'ani yace gaskiya ne na attaura gaskiya ne kenan nan mun gaskata shi sannan kuma abinda qur'ani yace ƙarya ne kenan ƙarya ne su ne suka saka shi to abinda bamu da nassi sai mu kama bakin mu kan mu ce gaskiya ne a ce ina dalili kaga babu dalili kan mu ce ƙarya ne kuma a ce ina dalili kuma babu dalili sannan kuma akwai littattafai guda biyu da ɗalibin ilimi ya kamata ya nema saboda riƙe waɗannan isra'iliyat da sanin yadda ake naƙadin su da sanin yadda ake mu'amala da su akwai littafi al-isra'iliyat na wal mawdu'at fi kutub tafsir na littafin Abu Shuhba dan kasar Misra kenan sannan kuma akwai al-isra'iliyat na wato Muhammad al-Ghazali ba Mahmud al-Ghazali ba Hamid Abu Hamid al-Ghazali wancan mai littafin usul al-fiqh kuma abin nan ba shi ba wannan dai al abin nan littafin Muhammad al-Ghazali malami ne mu'asir dan kasar Misra wanda kuma ya taba samun ja'iza ta Malik Faisal ta duniya game da hidima da rubuce-rubuce game da Alkur'ani to yana da littafi al-Isra'iliyat wanda idan mutum ya same shi duk lokacin da ya zo kan wata kissa ya sa alama cikin Alkur'ani ya diba cikin waɗannan littattafan ya ga kuma yadda malamai suka yi bayani a kansu kuma malamai ma kafin waɗannan malamai sun yi bayani a cikin tafsiri za ka gani suna kawo bayani a kansu duk da yake in sun kawo su wani lokacin ba sa magana wasu lokacin kuma suna bayani kamar tafsiri na Ibn Jarir Tabari za ka ga akwai irin waɗannan asarkin kuma ana nan ga tahqiqin shi za ka duba ka gani akwai tahqiqat daban-daban na abin nan Ibn Jarir Tabari tahqiqi na Mahmud Shakir tahqiqi na Ahmad Shakir tahqiqi na Abdullah bin Muhsin At-Turki da kuma tahqiqi na ustadu Dr. Hikmat Bashir da yake bai karasa ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya karasa shi kuma kana iya duba cikin misali musu'atu tafsir bil ma'thur dan kaga athar kin da sun ka inganta wajen fassara aya wato musu'a ce wajen mujalladi 24 wadda tana da kyau kwarai da gaske sannan kuma akwai wani littafi da sabon fitowa al-muharrar fi tafsir wanda ya kai mujalladi 44 nan ma littafi ne wanda yake mu'asir kuma ana tace maganganu daban-daban ɗalibin ilimi zai iya amfani da shi sannan kuma kama ad-durrul manthur fi tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti ba ad-durrul masun ba ad-durrul manthur na Imam Suyuti wanda kuma an yi tahqiqin asarkin shi cikin taba'a ta Darul Hijra taba'a ta Darul Hijra ita ce ta yi tahqiqin asarkin kuma akwai as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad dr hikmat bashir kaga yadda an kai tahqiqin asar waɗanda sun ka inganta da basu inganta ba lokacin da zaka yin tafsiri ko zaka yin bayani ka tabbatar da asar ya inganta to ina ganin yan uwa musulmi wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje da kuma taba'a ta ibnu kathir malamai da sun kai tahqiqatin ta daban-daban malamai da dama akwai sheikh mustafa al-adawi yayi sahih ibnu kathir da sauran littattafan tafsiri dai kuma akwai waɗanda suka yi tahqiqin dai asar kin shi kashi ustad دكتور حكمت بشير ياي تحقيقي لا ابن كثير حي يا مسسونا واتو مفسر المحدثين ومحدث المفسرين ينما ابن كثير تاكي يسا مسسونا مفسر المحدثين واتو تكين مسو حديثي شيني أما تفسير مالما حديثي ومحدث المفسرين كما شيني مي حديث مالما تفسيري معنا يا يا باشيني سنكم كمان يدو سكيتي ما ابن قتيبة أديب الفقهاء وفقيه الأدباء واتو أديب الفقهاء adibi ne cikin malaman fiqihu wa faqihul udaba kuma faqihi ne na malaman adab irin wato yabo na wato abin nan to da haka dai yan uwa musulmi wannan shi ne abin da zai iya cewa a gurguje sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko za mu haɗu da ku abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh